أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأدري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أعوذ بك من أن أغتال بالتحكي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da azumi yau bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ubangiji maɗaukakin sarki da ya gushe ba cikin wannan littafi mai albarka alkur'ani mai girma yana tunatar mana irin abin da ya auku tsakanin annabawan shi da manzannin shi da al'ummunsu waɗanda sun kafirta suka ƙi sun bijire sun ƙi su yi imani a nan allah ubangiji yana cewa fasbir inna wa'adallahi haq kai ka yi haƙuri ka ci gaba da abin da kake yi inna wa'adallahi haqqun alkawarin allah tabbatacce ne ko kuma tabbas ba shakka a ciki lokacin shi yayi zai auku wastaghfir li dhanbik wato duk abin da kake jin tsoronsa mun ɗauke maka ma'ana da mun lamince maka za ka kukuta da gare shi aikinka kurum ka nemi gafara a wurin allah ubangiji domin ta'abbudi ba don kana da laifi ba lidambik wa sabbih bihamdi rabbik kuma ka ambaci ubangijinka da nufin godiya saboda shi ya halicce ka shi kuma ya kiyaye ka har ka yi girma shi kuma ya ni'imtar maka da annabci da manzanci shi kuma ya saukar maka da wannan alkur'ani mai girma shi kuma ya saukar da soyayyar ka zukatan bayinsa muminai na ko'ina da ko'ina saboda haka wato aikinka shine ka yi tasbihi ka gode wa allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'ima safiya da yamma baka da hutu ubangiji yana cewa innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum sani waɗanda suna jayayya suna husuma cikin ayoyin Allah ba tare da wata hujja sun dogara a kanta ba ko ni dalili zai zo musu daga Allah to waɗannan mutane babu abin da yake cikin sukatansu ko ƙirajensu sai girman kai wata sai girma tunanin cewa su ne sun fi daraja su ne sun fi a duniya makami su ne sun fi dukiya sun fi yawan 'ya'ya sun fi yawan mabiya a ganin idanunsu wannan shi abin da ya tura su ga faduwa a cikin wannan jayayya da suke maka da kuma wata jayayya da alkur'an mahu bi maligi kuma wannan jayayya da suke yi da nufin cewa su rinjaye ka abu ne wanda yake na tunaninsu ne ba zai auku ba har abada wato kai ne mai rinjaya ko kuma rinjayi a kansu wato in fi rai sultana ta in fi sudurin la kibrun ba mu ibalihi ba masu samun sa ba har abada fasta'iz billah ka nemi wato ka nemi tsaro ko kuma tsari daga Allah tabaraka wa ta'ala gare ka da jama'arka innahu huwa sami'ul al-basir Allah shine majiyin duk abin da suke faɗa kuma mai ganin duk aikace-aikace da suke yi da makarce-makarce da suke shiryawa kuma yana da ikon rusa wayannan abubuwa duka to ya rusar da waɗannan duka to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi maganar addijjal saboda waɗanda suke masa jayayya irin wannan waɗanda an ambace su da cewa suna da girma wato suna da ƙudurin girma a zukatansu su ne hudu tunda su suna gani Allah ya fifita su akan kowa da kowa kuma su ne halittar Allah zaɓaɓɓiya wato suna ce su ne sha'abullahi muhtar ba su ne su ne dai wato bayan mutanen Allah waɗanda Allah ya zaɓa kai har ma suna suna suna wani abu su koma ma suna suna jayayya da Allah kansa suna sun ɗauka kamar dai wanda abin da ya zo cikin wasu littattafansu cewa Yaqub ya sadu da Allah a wani wuri aka yi ta abin nan kokowa to da Allah ya ji tsoron kar Yaƙub ya kada shi ya kama al'aurarsa menene menene da bar shi yace kai kana da ƙarfi saboda haka na sa maka sunan Isra'il to wannan magana in mutum mai hankali ne ko a tunani zai zo ne saboda haka su waɗannan Yahudawa ba su da hankali wato ba duka ba mun san da Abdullahi bin Salam da makamantan su sun yi imani sun karanta Yahudanci sun ko kumfanci komai da komai amma duk da haka sun gane annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne babu shakka kansa digal ba za mu yawaita magana kansa ba an sani dai digal zai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana gidan asma'u bint yazid ibn sakan al-ansariya yana zaune sai kawo musu labarin dajjal yace dajjal wato babu wani annabi a cikin annabawa da ya zo duniya bai gargadi ko ya tsoratar da mutanensa a kansa ba fitinanne ne yana tafe da fitina yana ɗauke da fitina yana zuwa yana tare da shi a ruwa wanda hakikanisa uta ne yana zuwa yana tare da uta wadda hakikanta ruwa ne mai sanyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce idan ya zo zai tsoratar da mutane ya ce wanda ya bi shi zai sa cikin aljannarsa wanda ya ƙi binsa ya sa cikin utansa to wannan dajjali wato wani da yahude ne ana ce masa wato almasih bin yaqub a shi suna ne kurum da suka sa masa ma- ma- wani wani mutum ne wanda yake bai zo ba amma ana zaton zai zo can karshe annabi da ya ba da labari gaskiya ne to ya ce idan ɗayanku ya riski wannan lokaci aka ce masa shiga wuta to ya shiga wutan ruwa ne ba komai Ah, in an ce wato ya shiga aljanna kar ya shiga aljanna nan wuta ne to wannan magana dai hakikanin shi cewa Allah ubangiji zai kawo shi saboda fitina ga mutane wata fitina cikin fitinun da annabi ya bada labarin su ƙarshen zamani akwai fitinu iri iri iri iri da za su bayyana duka dai annabi ya gargaɗe mu cewa kada bakinmu ya shiga a ciki kada wata harka tamu ta shiga cikin waɗannan fitinun ko a taimaka su ko a go- a goyi bayan su ko a yi wani aukar a shiga a cikin su shine yana bayyana cewa wanda yana zaune ya fi wanda wanda yana kwance ya fi wanda yana zaune wanda yana zaune ya fi wanda wanda yake tsaye wanda yake tsaye ya fi wanda yake gudu a cikin ta ma'ana ne gwargwadon sauri wanda yana kwance ai ba shi tafiya ma to shi kam ya kubuta wanda yana zaune ma ai ya kubuta sai dai da baki to to a shi ne yace mutum ya kama bakin shi ya zauna a gidan shi to irin waɗannan fitinu dajjal yana daga cikin cikin su hadisin dajjal dai kamar da muke ba za mu tsawaita amma ya zo da- daga han- daga sahabai da yawa sun karɓa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik shi ma ya karɓa al-mughira ibn shuba shi ma ya karɓa imran bin hussein da abu hurairah radiyallahu da husayfa ibn al-yaman da abu sa'id al-khudri wato duk waɗannan da abdullahi bin umar ibn khattab dukansu da asma bint yazid ibn sakan khatibatu nisa al-ansariya wadda ita ce annabi ya naɗa ta duk abin da matan madina suke bukata ita ce za ta kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta isar da shi gare shi to su waɗannan duk da saura akwai wasu ma daban waɗanda sun sun sun riwayar isar dajjal saboda haka dajjal ba ma ƙaryata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Eh, wata ran da ya kawo wannan maganar da jihar ya yi ya fita ya wurin wani bukatarsa da ya dawo ya iske sahaban da ya bar su kowa yana zaune yana cikin ɗimuwa ita asma kanta ta tsaya kamar tana kuka sai ya tambaye su ya faru suka ce ai zancen da kayi mana da dajjal din da ya daure mana kai sai ce mata ai in ku ka- ka- ku- ku- ku- ku sauwaje ma kanku in ya zo ina nan ni ne wakilin ku zan yi muhajirarsa in kuma na tafi tukun ya zo muku to a na bar Allah shine khalifa na auren ku ba abin da zai cuce ku kuma ku sani shi da jihar din nan mutum ne wanda kuma idonsa daya idonsa na hagu daya ba yana da ido bi- bi- eh, wato ba shi da ido abin da, in- in- eh, ido ɗaya ne Allah ko idon shi ba ɗaya ba ne ku sani wannan sannan kuma a rubuce a fuskarsa kalmar kafir duk wanda wanda dai Allah ya halitta duk wanda ya gani zai karanta ko yana da ilimi ko bashi da ilimi Allah zai ilhamtar da shi yadda zai karanta wannan kalma bayan rubuta ta kafir sai aka zo kuma aka aka yi hija'inta kaf alif fa ra duka a fuskansa duk wanda ya gani zai iya ya karanta kuma ya gane saboda haka dalilan korar da shi sun fi wato sun fi yawa dalilan da za su a kishi sun fi yawa wasai wani sahabi sai na imran bin hussein ya tambayi manzo Allah sun ya manzo Allah an ce fa yana da wasu ba ne an ce dai yana da dutse duwatsu a dutse duwatsu manya manya amma na abinci ne da kuma abubuwa masu daɗi tare da shi yake masa ai wato ma- matsayin shi bai kai haka wurin Allah ba bai isa ya yi irin waɗannan abubuwa ba duwatsu dai na Allah ne ba shi da iko yi wata harka kan wani abu kuma kisa da ya yi ma an ba shi izinin mutum ɗaya ne ya kashe Allah kuma ya raya shi Allah ne ya kashe mutumin nan kuma Allah ne ya raya shi a hannun shi saboda a ba shi a ba shi ɗan mutukar dabaru da zai yi saboda ya- ya ya zama shi ne ya yi nasara ko ko Adamu alaihissalam shi ne ya yi nasara Allah ko ya ba Adam nasara ga 'ya'yansa ko ina suna ibada suna imani da Allah shaidan ko yana buge-bugensa saboda ya samu mabiya har yanzu ne bai samu mutanensa ba bai samu rundunar da za su bi shi ba to ubangiji yana ce innal ladina yujadiluna fi ayati llahi sani waɗanda suke jayayya da husuma cikin ayoyin Allah akan tabbacin su da rashin tabbacin su bi ghairi sultanin atam ba tare da wata hujja ta zo musu daga Allah ba in fi sudurihim illa kin ba abin da yasa su yi haka sai girman kai su ne yahudu da suke ke babu irin su ma hum bi balighihi wannan girman kai ko duk suna yi amma dai abin da yake cikin zukatan su din nan ba za su kai su samu ba har abada nasara akan annabi muhammadu sallallahu ba za su yi ba ai annabawan da suka wuce ba duk waɗanda har ma an yi nasara a kansu ɗin ma ai ba a yi nasara a kansu ba musa alaihissalam fir'auna ba abin da bai yi a kansa da jama'arsa ba amma musa fir'auna ya yi nasara ne ai ya allah halakar da shi ya dirmiyar da cikin ruwan kogi ya halaka shi da mabiyansa duk gaba ɗaya haka nan kuma banu isra'ila da su su abin na amalik sun yi musu kaza kaza karshe dai Allah ya kawo su Nassar suka halakar da su haka waɗanda suna so su kashe sayyidina Isa alaihi salam Allah ya kawo musu Romawa suka halakar da su haka annabi alaihi salatu wassalam da suke wanda shi kuma waɗanda sun wanda shi duk ya ga ƙarshen su a yaƙin badar duk sun halaka sauran kuma yaƙe yaƙen da aka yi duka da shi shi ke samun nasara a kansu har aka samu fathi makka a shekara na takwas sannan kuma wato aka buɗe makka aka zo hajjatul wada'i a shekara na goma aka gama komai da komai dukansu gaba ɗaya allah ya ba shi nasara a kansu saboda haka duk wanda ya tsaya kan tafarkin Allah duk wanda ya gyaya da shi karshe shine zai samu nasara a kan shi fasta'iz billah ka nemi tsari wato a wurin Allah daga sharrin shaidan wato dajjal da waɗanda dajjal da abin da ya shafa innahu huwa samiul basir Allah shine mai jin duk abin da ake faɗa mai ganin duk abin da ake aikatawa
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا كاوشي ابن كثير يا كاو حديث إن الله صلى الله عليه وسلم وأن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق to wannan hadisi shi ya kawo riwaya wancan wanda tana ce man faqad man adani waliyan faqad barazani bil harbi to hakika anan ubangiji yana bayyana waliyansa waliyi in aka ce waliyi duk mumini wanda ya yarda da Allah ya yarda da annabinsa ya yarda da lahira ya yarda da annabawa da littattafan da Allah ya saukar da kaddarar Allah da ranar ƙarshe duk mumini wanda ya yi imani da waɗannan abubuwa ya zama waliyin Allah to saboda haka ya takaita bayani a ƙur'ani yana ce menene ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun kaga ya takaita lamarin su duk a cikin waɗannan abubuwa su ne waɗanda sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah shi wato matsayin magana batun takawa shi ne cewa mutum ya tuna da Allah kar ya manta da shi mutum a rayuwarsa sai zai tadda kanshi ko yana cikin biyayya yana cikin ba'a ko yana cikin sabo ko yana cikin aikin zunubi ko yana cikin aikin wato lada misali sannan kuma a hada a kai ga makamin takwa da gaskatawa da yarda zuwa dai ƙarshen waɗannan abubuwa duka suna daga cikin wato abubuwan da za su tara wilaya farko dai mutum ya tuba ga allah sannan kuma tuban nan ya ƙetare ta ya ga ita ma falala ce daga ubangiji allah ne ya bashi ba ƙoƙarinsa ba sannan kuma ya ƙudure istiqama miƙewa kan tafarkin allah madaidaiki wato sai na umar ibn khattab yace idan mutum yayi wannan sai fara cikin kogin takwa takwa kuwa shine ka ka sanya tsakaninka da azabar allah wata wiqaya wani abu da zai kare ka daga kamar mutumin ne yana dauke da tukunya wani abu mai nauyi ba yana sa wani abu a tsakaninsa da shi da wani abu da ya dauka ba wanda ake ce masa wikaya to wannan wikaya tana kwatantawa to takwa ayyukan da za ka yi abubuwan da za ka faɗa tunanin da za ka yi duka su zama suna taimakawa wajen wato a sa wannan wikaya tsakaninka da azabar Allah kamar mutumin da yana tafiya akan titi ta hanya mai kiya mai kiya mai kaya da sauransu kaga mutumin nan ba zai tafi dindin haka ba zai tafi da hankali ya daga kafa ya sanya kafa duka yana duba duk inda zai sanya kafan shi zai duba shi haka kuma mumini tafi duk abin da zai aikata duk abin da zai faɗa duk abin da zai tunani cikin shi duk abin da zai ci duk abin da zai sha duk abin da zai tunatar da kansa wato ya sa a saka ran a jikinsa duk wasu abubuwan da zai yi duk gaba ɗaya sai ya yi tunani akan wayannan sun dace da da muradin Allah sun dace da umarninsa sannan zai aikata su idan bai yi haka ba to ai bai kai makamin tabawa ba sannan kuma ya je matsayin wato ikhlasi ya kyautata duk abin da yake zai yi saboda Allah ba don kowa ba sannan kuma sidq ya zama ya san dai Allah ubangiji da yake masa kayi ai Allah ne yana yana yin alheri da abubuwa kyawawa da mutum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah halicce ku kuma ya halicce abin da kuke aikatawa sa'an nan mutum zai ƙetare ya fada cikin tunanin cewa Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu qadirun alayya a nan ne za a samu maqamin muraqaba da maqam mushahada sannan a fada cikin kogin ma'arifa in an fada cikin kogin ma'arifa ko komai yayi sauki a lokacin taqawa ta tabbata ga mutum imani shi ma ya tabbata ga mutum ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون wato saboda tsananin ƙarfin imaninsu da saninsu ga ubangiji sai ka ce wato takawarsu ta riga ma imaninsu tsoronsu na allah kusan ya ka ce ya riga imaninsu ma'ana dai Allah Ubangiji ya gina komai da kuma kan imani amma tsanani wata galabar takawa a kansu kamar takawa ita ce ta zama tushen imani kuma bisa gaskiya ai takawa ita ce ta tura su su zo su yi imani din saboda haka yadda Ubangiji ya faɗa allazina amanu wa kanu yattaqun wato daidai ne wato waɗanda sun yi imani kana sun kasance suna tsoron Allah to a hadisin nan kuma da سيدنا وأنا مكفى سيدنا أبو هريرة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا ولاية من عادى لي وليا هذا دو ولي حكم دو مؤمني الدنيا ينادى متون بيو تاري دشي ما سوينشي دا مكينشي to duk wanda ya ki waliyai ya ya saba da su ya tada fitina tsakanin shi da su ya inkarin su to ya tada yaƙi ne tsakanin shi da Allah madaukakin sarki shine ana kiman adani waliyan faqad azantuhu bil harb wato na na na bayyana masa na shaida masa na gargaɗe shi cewa to ya shiga yaƙi da ni ne duk mutumin da ya ƙi waliyai to ya shiga yaƙi da Allah tabaraka wa ta'ala man azani waliyan faqad azantuhu faqad azantu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaratu alayhi bawana bai yi ibada bai yi wani abu aiki na alheri a gare ni ba fiye da abun da wato na faranta kan ba abin da nake so cikin ayyukansa kamar farilla ya aikata farilla wa la zalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili bawana baya gushewa yana ta kusanta zuwa gare ni da ayyuka na nafilfilin alheri hatta uhibba har na so shi bai da ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi sai kasance ni ne wato abin jin shi wa sam'ahu alladhi yasma'u bi basarahu alladhi alladhi yubsiru bihi da da idonsa da yake ka wato ganin shi da yake kallo da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma yadahu allati yabtashu biha hannun shi da yake kama abubuwa da shi da kuma rijlahu allati yamshi biha da kafarsa wanda zai zai zai walawa da ita iginan iginan da ita saboda haka a cikin hadisi wani hadisi wata nan dai gashi abin da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuntu sam'ahu allazi yamshi basaru allazi wa yadahu allati wa rijlahu allati yamshi biha ولئن سألني إن يتنبيني لو لأعطين زن باشا قل لي ولئن استعاذني لو عيزنه إن يعني مسألو قريني وكما سألي قريني سيسأل الشيء هكذا كما ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وأتباع بندا wato in za a ce da kwai tsayawa a cikin ayyuka da harkokina da an ce wannan wato kashe mumini ko kuma matar da mumini shine abun da yana da wuya wato don ini ina so wato ina so kama an kama ran shi shi ko baya so mutuwa ni kuma ba na so abin da shi baya so amma duk da haka mutuwa an rubuta masa sai an yi shi ya zo kuma cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ubangiji yana ce ma bawansa mutum abubuwa hudu ne ɗaya naka ɗaya nawa ɗaya tsakanin wani da kai ɗaya kuma tsakanin ka kai da halitta na haka Allah yana gaya mutum abin da yake ya shafi nawa dai shine ka bauta mini kar ka haɗa ni da wani shirka kar ka yi shirka a cikin ibadan da kake mini kar ka haɗa ni da wani ni kuma naka kuma wanda yake waje na duk wani aikin alheri da ka aikata zan saka maka da alherin da ya fi abin da ka yi amma abin da yake tsakani na wato da wannan shine abin da yake nawa da naka abin da yake tsakani na da kai kuwa shine duk lokacin da ka roƙe ni ni kuma amshi wato ka kira ni kiran roƙo to sai amshi kiran ka biya maka bukata to sannan ya ce abin da yake tsakaninka da kuma bayina ka yarda musu abin da ka yarda ma kanka duk abin da kana so ka so musu duk abin da baka so ya sami haka to kada ka nemar musu shi ka taimake su kamar yadda kana son a taimake ka to Allah zai taimake mu
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ubangiji yana ce waɗannan kafirai ba su da hankali ne la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun wato halittan wato halittan samai da ƙasa tun daga wato mutum ya ga halittan sama da halittan ƙasa ai girman wannan ya fi abin da aka yi na halittar mutane tun daga adamu alaihi salam har izuwa ƙarshen wani wanda za a halitta to waɗannan sun san wannan me yasa za su yi shakkan cewa bayan sun mutu za a tashe su farko allah ne halicce su kuma halicce abin da ya fi su girma sama da ƙasa da duwatsu da tekuna da sauran duk shi ne halitta halittar ɗan adam wanda yake asalinsa da mutuwa sannan ya zama alaka sai ya zama mutuwa sai sannan a tara shi ya zama wani wani abu ne kankani haka a haife shi wannan shi ne zai gagare ni ai ba zai gagare ni ba ubangiji in ji ubangiji ba zai gagare shi ba tabaraka wa ta'ala la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi an-nas walakin akthar an-nas la ya'lamun sai dai kafirai yawancin su san da haka ba
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون
وما يستوي الأعمى والبصير mai gani da makafo da mai gani ba sa daidai makafo ba gani amma mai ido yana gani haka kafiri da bumini ba za su zama daidai ba fasiki da salihi ba za su zama daidai ba mai abun da mara abun ba za su zama daidai mai imani da mara imani ba sa zama daidai wallazina amanu wa amilus salihati da da da da kafiri wanda yake ya bigire ya bar ayyuka na addini duk gaba daya ai ba za su zama daidai ba ma'ana dai mumini salihi ba dai yake da mutumin da yana aikata laifuffuka ba mumini salihi mai aikata ayyukan alheri ba daidai yake a wurin Allah ko wurin mutane ma dai da almusi da mutumin da yana ta barna banda barna baya yin komai ko ma cikin al'adun mutane mutumin kirki wanda gari duk tana yaba masa daidai ne da ashirari wanda kowa in an ambace shi zai ce a'udhu billahi wa ne a'udhu billahi Allah ya tsine masa ko ba haka ba ai ba daidai bane haka Allah yana ce muminai da kafirai ba daidai bane musulmi da wanda ba musulmi ba ba daidai bane ubangiji yana ci gaba ya ci gaba da cewa
qalilan ma yatadhakkarun kadan ne cikin halitta ko cikin mutane waɗanda za su yi tunanin haka kaɗan ne waɗanda Allah zai ba su nurin imani har su bambanta a tsakanin waɗannan halaye in ka lura dai kafiri da musulmi mutumin kirki mummunan mutum mutumin da yana bin tafar a nan duniya ta wajen cuɗanya wajen aikace-aikace da suke yi na na biznes da sauransu sai ka ga duk basira ta ɓuya ta tafi sai ka ga musulmi da yardansa ya shiga cikin wani akadi ko kuma wani shiri na kasuwanci ko na abubuwa ya san wannan shiri haramun ne amma zai shiga don me don kwaɗayin abin nan to ai ya zama shi ma makafo ne makafo ne shi kafiri makafo ne tunda ba shi da tafarki ba shi da idanu basira wadda zai ga tafarkin Allah da ita ba ai makafo ne kai musulmi an ce wai an kana da basira ka zo kana aiki da kafiri sai ka ba shi haƙƙin ya hau kanka ya shiryar da kai a bisa tafarkinsa to ka zama makafo ya zama abin nan shi makafo ba ya fi mai ido abin nan dabara ko ƙarfi ba haka abin da dai suke ciki to Allah yana nuna mumini da kafiri ba ɗaya mumini da kafiri ba daidai ba ne da taƙiyi da shaƙiyi cikin mutane ba daidai ba ne haka nan kuma mutumin da yana aikata ayyukan alheri da wanda yana aikata yana aikata munanan ayyuka ba ɗaya ba ne amma kaɗan ne cikin mutane masu tunani irin wannan su tuna cewa waɗannan ba daidai ba ne maslahanta ta so sai ga mai kyau da mara kyau da abin da zai amfani a duniya da lahira da abin da zai cutarwa a duniya da lahira da abin da zai cutar da mutum a lahira ko da zai yi mishi amfani a duniya duk su zama ɗaya duk sikeli ɗaya ne ma'auni ɗaya ne sai ka ga mutane suna ta zirga-zirga cikin fushin Allah dare da rana to Allah ke ya ce mu إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون للي ساعة للي قيامة ذات زور تنا تهي تنا تهي إن الساعة لآتية للي والله الساعة واتو قيامة ذات زور باب شكا أتكنتا تنا ننتهي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سيدي mafiya yawa daga cikin kafirai ba sa imani da wannan na cewa za ta zo din nan shi yasa suna ta abubuwan da Allah baya so وقال ربكم ادعوني أستجب لكم anan Allah ubangiji madaukakin sarki yace udoni ku roƙe ni astajib lakum wato ku roƙe ni zan amshi kiranku maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani da yawa annu'man bin bashir yake maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna du'a huwa al-ibada wato imam ahmad shi ruwaito shi yake addu'a shine bauta shi saboda sai ya karanta wannan aya ud'uni astajib lakum sa'annan kuma
innal zanzo sannan kuma imam ahmad har wa yau ya ruwaito daga manzana sallallahu alaihi wasallama cewa abu hurairata ce ruwaito daga annabi ta ahmad ce ya yi tafriji ne man lam yad'u allah azza wa jalla ghadiba allah alaihi don mutumin da wani abu na matsi ya same shi bai roki allah ba to lallai allah zai yi fushi da shi allah zai yi mishi fushi to haka nan kuma yana cewa cikin wani hadisi shi abu hurairata ta yau ya ruwaito shi yana cewa من لا يسأله من لا يسأله يغضب عليه وأتو ألا وند باير وقنسا زي فشي أجريشي من لا يسأل الله يغضب عليه وأتو ألا زي فشي أجريشي وأن دوك حديثين من الله صلى الله عليه وسلم يا فديس أكن مسألة وقم الله har ma a cikin wani hadisi kuma wanda abin nan wanda حبيب عن محمد بن سعيد محمد بن سعيد بن العاص شي يروي توشي قال محمد بن سعيد بن العاص ياتي لوكتنا محمد بن مسلم الأنصاري يا رسول واتو sai muka samu a cikin wato zu'abansa gashin shi na kansa gashin karshe inda ya zama don ya bar gashinsa da yawa ya naɗa ya naɗa an ɗaure shi haka kamar tozo to shi ne a cikin gashin shi ya sa wata takarda ta rufe shi yana tana nan ɗaure a cikin gashi abin nan cikin wannan gashin kanshi sai yake da aka bude sai aka samu bismillahir rahmanir rahim wasiƙa ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato annabi ne ya faɗe ta yana ce inna li rabbikum fi baqiyati dahrikum nafahat فتعرضوا له لعل دعوة, دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا to da yawa cikin hadisin misalihai cikin sufayen kana karanta kana samu suna ce ta'arradu li nafahatin lahi ta'arradu إن لله نفحات إن لله في في خ- في في, في, في الدنيا نفحات فتعرضوا لنفحات الله كو- كو- كو- كو- كو- كو- كو tsaya ko kuma ku fuskanci wayannan nafahat baye baye na Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana a cikin lokuta akwai lokutan kyauta da baye baye na Allah lokuta ne musamman sai Allah ya yi su ce wannan lokaci duk wanda ya ya yi mini addu'a zan karbi addu'arsa kuma duk bawa na wanda ya aiki kaza zan karbi aikin shi kuma zan sa shi aljanna to wannan ya kamata zai iya sa ka ka kula da lokaci kar ka mai da lo- lokaci a mintuna da awowi da seconds duk kar ka mai da su ababen wasa a ka taskace abubuwa na alheri a cikinsu watakila yin haka din na ya sa ka ka dace da wata sa'a na nafahat na ubangiji shi ne a nan manzo Allah yana ce inna li rabbikum في بقية داركم يعني في أوقات نفحات باي باي فتعرضوا لها واتو باي باي نا يرداد رحمة دا نعمة دا سورة فتعرضوا لها كنت واتو كنت أغا هنائي كنت أغا إدانو كسا نية واتو كسا هوب ناكو أشكين ساموسو لعل دعوة ويواني وتدعوى دقا تكينكو دعوى دقا تينكو أن توافق رحمة تداتي دا رحمة الله لنفحرسها فيسعد بها وتنفحات الرحمن فيسعد بها صاحبها رمي إتا ya samu sa'ada da ita har abada kuma ba zai rashi ba zai rasa komai kuma ba zai zama marashi har abada a duniya da lahira ma'ana dai lokuta suna da albarka akwai albarkoki da yawa cikin lokuta saboda karka manta da lokaci ka kula da shi kuma lokaci takobi ne in baka yanka shi da ayyukan alheri ba ya yanka ka wato ya- ya ya tsare ka wato ya hana ka idan shi lokaci abu ne kamar takobi in dai baka yi saurin eh, hana shi ba sai yanka ka ya wuce ka mana ya wuce ka in dai baka baka yi baka dasa a cikin shi ka shuka a cikin shi abinda yana da kyau ba to sai ya wuce ka ya barka cikin nadama saboda haka sun mai da abubuwa duk lokuta na alheri salihai sun shirya waɗannan wurdai da addu'o'i da menene da aka yi duka saboda a da- watakila a dace da wato awan karɓa kuma sa'an karɓa Allah ya karɓe mu Allah ya kyautata mana da albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين inna alladhina yastakbiruna an ibadati yani waɗanda suna girman kai ga ga shiga cikin ibadata wato sani waɗanda sun kafirta kuma sun bar bauta mini wayannan sun wato sun ki su yi addu'a su roƙe ni wanda ba sa roƙe ni din nan sai da kuluna jahannama dakhirin za su ga wutar jahannama halin kasancewarsu a kaskance a wulaƙance za su- za a sa su a cikin azabar jahannama ma'ana dai sabirin haƙirin imam ahmad shi ya rawaito wani hadisi a a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wato amru ibn shu'aib an abihi an jaddihi shi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharu almutakabbiruna yawm alqiyamati amthal az-zarri za a tara a tara da kabura a tara waɗannan masu girman kai a filin kiyama fi suwar zarri wato za za wato a- a- a- abun nan a tada su daidai da kiya- kamar kiyashi ba ya girma ba ya ga kansa kamar ƙasa ba za ta tsaye- tsaye- ɗauka shi ba duwatsu ba za su tsaye- ba za su tsaye- tsere masa ba sai ya ɗauka shi ne ba irin shi ba wani irin shi ba to sai a kaskantar da shi ya fito a siffan abin da yake ya- ba wanda ya fi shi kaskanci kiyashi kiyashi wato sai a a tada shi kamar kiyashi amma mutum ne ga shi nan daidai da kiyashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya'luhum kullu dhullin wa sawab wato duk wa- wato sai duk wani abu da aka sani na kaskanci da wulakanci ya hau kansu suna rufe da wato na kaskanci da wulakanci hatta ya dukulu sijinan fi jahannama har a sa su cikin wani gidan wuta na azaba da ake ce masa bulus wato haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wannan mm, wutan jahannama haka nan kuma wato haka dai- daidai abin da aka aka faɗa ma'ana dai mut- mumini wato mumini bai kamata ya roƙi ya fuskanci wani ba wato duk abin da za ka yi kafin ka yi ka roƙi Allah ɗan adam da Allah daban ne Allah ya in tarakta su'alahu Allah dai in ka bar roƙonsa sai maka fushi ko ba ba wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdab dan adam kuwa in dai ka tambaye shi ya baka gobe ka tambaye shi sai ya fushi ya ce kai baka idon ka baya gani kowa sai ni ka raina ni ka raina wayo na to shi bai sani ba ai Allah ne ke tura shi ya zogunsa inda ya san Allah ne ke motsar da abubuwa sai ba zai damu ba dukkan muna kallon wato talabijin sai mu ga ana ana yin waɗannan abubuwan da suke yi na wasa da ake ce musu katun ba to katun din za ka ce shi ne ya yi a bisa hakika ne dukkan mu katun ne abin da muke duk Allah ne yake shirya ka ga mutum ya zo ya tambaye ka ka yi haƙuri ka bashi ya gobe ya zo ya dame ka ka bashi rabin abin da ka bashi daga baya ya zo kuma ka bashi rabin nan to daga baya shi ma zai barka amma Allah yana kawo wannan don a jarrabe ka ya ga za ka yi haƙuri wajen wato bauta mai ta hanyar dukiya wajen sadaka wajen ibada ko lala ko ba za ka iya ba to in yayi maka haka kai kuma ka yi haka ka sa rigar haƙuri ka fuskanci wannan abin da yake tamkar abu ne wanda kana gani wane ne ke ce masa kake Allah ne ke sa shi ya zo gunka to menene abin damuwa shi fa da kanshi ba zai iya tuna komai ba Allah ne ke saka waɗannan abubuwa saboda shi ma juzu'i ne na khalifofin Allah ko kuma khilafar Allah cikin ƙasa saboda haka ba mamaki in ya zo wunka to ma'ana Allah ne yana so ya bayyana wa mutane matsayinka na hakuri na sadaka na kyauta na alheri ba laifi ne ya kawo maka ba amma kai kuma za ka ji lalle ya dame ka wannan wannan ba shi da kirki ba shi da hankali to amma Allah ko in kana roƙonsa sai ƙara baka ka roƙe shi ya baka ɗaya gobe sai baka goma ya baka ɗari ya baka dubu sai ya ce kai bawana na buɗe maka ƙofofin arziki sai ka ga abubuwa duk abin da ka taɓa sai zama dukiya sai ka zama wato kana gani mamaki duk mutane ya sayi wasu sun sayi haja an kai kasuwa sun yi hasara kai kuma ka yi ka samu abin nan wani ɗan ƙwanmu ya rasu allah rahamce shi ya sun je london da wasu 'yan kasuwan garinmu to allah ya kaddara wato duk ya gani shi mutumin kirki ne to amma ba wai ya fi su kirki ba fa kwaɗayin ne fa yadda na faɗa ɗan adam yana so ƙaruwa yana so handawa ya ce an je wani wuri ana yin wato wani abu kamar caca ne me ake cewa gambling ko gambling to ya je suna gambling sai shi ya zauna cikin ba so sai aka ce mai tashi shi ma dama yana so ya yi ya shi da baki ke gaya mun yace ni ma dama ina son yi suka ce ka zo ka yi ka zo wallahi na je dama kuɗi na da yake hannuna duk dubu biyar da na ingila a na yi na yi minti biyar sun cinye min shi sai na ga da yake bani da wani abu hannu kar na yi kuma a zafta ni ba shi bani da shi waɗanda suna tare da ni wani ya ci miliyan biyar a lokaci ɗaya wani kuma ya ci miliyan wajen goma ma a'a to ya zo guda yana ce wannan abin saboda ni din bani da arziki a wurin Allah ne nake ai su wani samu arziki ba yake ta yaya miliyan miliyan biyar miliyan goma ba arziki ba nake ba arziki ba zaman mu duniyar nan duk an ce mutum miliyan biyar din nan kullum a dafa masa abinci ciki zai ci ai ba zai kare ba har ya mutu ko ba haka ba ya ce ashe lokaci ne kankani yake to lahira ba kaga idan an je lahira mai miliyan biyar ɗin wutan shi ba za ta kai na mai miliyan goma mai goma kuma ya fi shi wuta mai tsanani to shin kai Allah ya taimake ka ko ko ya ya ya ce ashe haka ne ya ce to haka ne nan gaba ma ba zai yi ma ma gaba ɗaya na ce ta Allah ya tabbatar maka da tuba wato amma ka gani sai ka ga Allah ya bude waɗancan wasu kuma da wannan su zama miliyoyin miliyoniyas a nan kasa to irin wannan shi mutumin Allah ya rahamce shi dukkan su yanzu sun mutu Allah ya gafarta musu duka shi ya gaya mini wannan magana a tsakanin wato mutum ne da malami abokin shi ko malamin shi ya yi mini hirar irin wannan yana mamaki Allah yana ba mutane abu mai da sauki wasu kuma sai su wahala ba za su samu ba shi nan shi na shi kaɗan ne kuma sai aka tafi shi waɗanda bai san abin da suke da shi amma da suka fara sai ga shi sun hau miliyoyi biyar goma kuma abun sai ne sai da aka tsayar abun ma in ba haka ba duk kudin ma masu abin nan ma sun gudu da abun su in ba haka ba duk za a cinye musu to ya ce ni shi ne abin da ya ba shi mamaki na ce da lahira ma haka na ce da yanzu wannan abun kun shiga masallaci tun ku kai sai ka ga wanda ya yi yawan sikiri a cikin shi ne zai samu yawan amfani in dai zuciya tana nan a ce da Allah Allah ya taimake mu
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أنا الله أبنجي ناكي الله أبنجي مدوكة سركي شيني وانا سنيا ومتاني دري سبو سكوتا أتكي سبو لتسكنوا فيه سبو سكوتا أتكي والنهار رانا كوا لوكة جنيه saboda su yi suwala a cikinsa su tsunci arzikinsu a cikin lokacin rana inna allaha lalle allah ya zu fadlin ala nas yana da falala da yawa kan mutane walakin na aksaran nasi sai dai mafiya yawa daga cikin mutane la yashkuruna ba sa gode wa allah akan wa'annan ni'imomi ba sa godiya
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون wanda ya aikata waɗannan abubuwa duka wanda ya halicce ku ya halicci sammai da ƙasai ya shirya muku ƙasa wurin zama ya shirya muku ruwa daga sama ya sauka ya yi muku tsirai ku samu amfani ku amfana wanda ya sanya muku wato lokacinsu ya kasa musu ku kashi biyu wato da rana ku yi aiki ku samu arzikinku da dare kun gaji ku huta a ciki wanda ya sanya muku waɗannan abubuwan ni'imomi duka shine Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin ku mahalicin komai da komai babu abun bautawa da gaskiya sai shi to a ina za a ina ne ake ture ku ku je ina ake ture ku ina ake ana kai ku ana wato ana batar da ku
كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون haka Allah Ubangiji yana tare waɗanda suna wato kanu bi ayatul lahi tanu masu inkarin ayoyin Allah ko ta ina ne yayi ana tare ku ko ku bar hanyar gaskiya Allah bayan kun gane waɗannan duka wa- me yasa ana tsare ku daga hanyarsa ana hana ku bin hanyarsa wa ture ku can nesa da bin tafarkin shi كذلك يوفق الذين كانوا بآية الله يجحدون هكذا وأن سنة إنكار آية الله ثم أنا نيسان تدسو لا تفرقين الله تبارك وتعالى
algat mana wani na tambayan hakikanin aljanu ko ko gaskiya ne suna aura mutum dan adam aljana ya daura mutum dan adam kuma ya za a yi kokari a kiyaye daga sharrin aljanu kuma akwai yadda ake ce akwai musulmi da suke bautan allah
to aljannu dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana su cewa Allah ya halicci Adam alaihi salam da ƙasa daga laka kuma ya halicci mala'iku daga haske sai ya halicci aljannu daga wuta da hayaƙinta da duhunta saboda haka aljannu hakika ne ba a shakkansu to kuma dole mutum ya yi imani da sak- da kasancewarsu a- akwai su kamar yadda muna imani da cewa mala'iku akwai su to amma kasancewarsu dan adam to wannan ne shine abin da ya kamata mutum ya ga shi shaidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake in ɗayan ku abin da yake ci ko nama fadin ya fara daga hannun shi ya ɗauka ya gyara ya cire duk abin da ya rata da shi ka ya ci abinsa don kare bar wa shaɗan ya ci. Ai mun sani shaɗan dai zai ɗauki wannan